محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سبحانه في خلق الناس أولا كافية لنهدي biyu ga watan jumada a duniya a kan hauka hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da uku kuma a ci gaba da karatun mu na kila manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin الوحيد المكتوب لمالك وفيه الرحمن المبارك فوق muna cikin karatun abin da malamin ya amsa mana da game da hijirar mai dukkan da wabu a yanzu wannan wajiya wanda take ita ce ta biyu tarihin musulunci ba su ɗaya da wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma in ba manta mun tsaya kan misali na farko ko zai kawo mana daga cikin misalan sai ambata da suka auku wato gabanin hijira ko layin hijira wanda a yana wasu abubuwan da suka auku gabanin hijira ɗin saman da saman mawa da sallan ko kuma waɗanda suke kan gaba wato a fara hijira ɗin mun kana da abin da ya faru da ummu salama ko a wannan abu salama haka misalin na biyu da za mu kai ta shi ne Dukkan Suhaimi ibn Sinan al-Amri haka ne yake wa hajara Suhaimi ibn Sinan al-Amri بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wala kuma su bayan wanda Allah ya mutu sallama fala ma awada hijrata amma yayin da yazo yi mutum ya hijira din da daga Makka قال له كفار قريش sai kafiran ƙwarishawa suka ce da shi a kan tana su mokan hafiwa kawo mana ma'ana da ba ɗan wurin bane ke ne yake kawo mana suka ce kawo mana ne su mokan a mata daukinka a ƙiran kaskantacce mutumin da ba shi da komai shi da su mok ba shi da kobo ba kobo har kawai shi ne su mok da fara haka ka zo mana ba komai a hannunka wasu wa mawaluka indana a wurin mu ne dukiyar ka ta karu ta yawa wa balan mutar nabi balan ka ka kai abin da ka kai ثم تريد أن تخرج بما لك ونفسك أما إذا أنت يسوع فكر بك يرجع بكما لك والله لا يسوء ذلك والله ولا إلا وأنا أبو بدأ من يكفر شيئا nan zuciya ta ta dame su fakar da nan su haihu sai su haihu yake da su a wa'aitu ku ba ni labari zan tambaye ku in ya aiku lakum mali in har na bar muku zuciya ta na sa ta gata na taku ku je ku rike zuciya ta kudu na sabili su za ku rabu da ni kawo suka ce na za mu ji a kawai zuciyar fara sai ce fa inni qad ja'altu lakum mali ku je na ba muku duke sawa gaba ɗaya dukiyar da ya mallaka yake ya kawai da ita ya barka ya ba ku ya kama hanya da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa bana ba zalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai wannan labari ya ishe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ke cewa rabi'a suhaibun rabi'a suhaib yace suhaib ya ribanta ya samu riba to ai ya samu riba ma'ana Allah madaukaki zai rufan ya masa wannan abun da ya rasa dukiyarsa da lada da aljanna wannan shi ma babban misali ne na tabuhiya na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda tafiya da wannan addini tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi musu komai na rayuwarsu مهل أكو يتي وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل وأم كل أكو حتى فكر القول إذا كانوا cewa su haɗu a mawdi'an wani wuri ismuhu at-tanadu Usman ne kun doktin da cewa at-tanadu hmm kuma suka sa bomba asali abu da ke ne at-tanadu ke wuri da yake mai bishiyoyi koraye suka yi lub-lub ma'ana suka haɗe da juna ya zama cewa ya ɗan ba da wani ɗan don kai kai shi ne ake nufi da asalamu fauka sarif a saman sarif sarif wani wuri ne idan mutum ya taho daga madina da zai shiga maka daga dama a nan ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai nuna bintul harith ta rasu ina nufin sallama ya so a nan ya yi bina'i da ita kuma cikin ikon Allah a nan ne ta rasu bayan wani lokaci kuma har yanzu kabarinta a wurin yake an zagaye shi da wata katanga mutane dai suna gani har wasu suka je haka ziyara yana nan daga gefen dama kafin a je shan'ib to wani wurin shi ake ce masari haka yake ake karanta shi sari to shi wannan dausayin daga saman wannan gurin yake to sai da Umar bin Khattab radiyallahu anhu da sauran waɗannan mutane guda biyu suka yi alƙawari cewa su haɗu a nan dan su tafi zuwa hijira ma'ana su yi maka ai su tafi zuwa Madina sun fito daga Makka a shine su yusbihuna inda su za su wayi gari a gurin ثم يهاجرون إلى المدينة في هجرة مدينة فاجتمع عمر وأياس سيد عمر بأياس suka haɗu wa ubisa an huma hishamu haka tsare hisham aka hana shi fitowa mun ji su uku ne ko umar da ayyash da hisham walamma qadima almadinata yayin da suka zo madina bayan sun jira wancan bai zo ba wa nazala bi quba suka sauka a quba ana cewa quba ana cewa qiba duk a larabcin daidai ne yake suka sauka a quba qadima abu jahl wa akuhu sai abu jahal da dan uwansa alharis suka zo ila ayyan suka zo wurin ayyan ana fahimta wa ummu salasati wahidatu duk waɗannan mutum uku uwarsu daya banda umar ma'ana da alharis da ayyan da abu jahal mun fahimci wannan وهي أسماء بنت مخربة sunanta kenan asma bint mukarriba فقال له صدق سيدي إن أمك قد نذرت ألا ألا يمس رأسها للسوء ما هي في يمن تاتا كاي الواشي كمان كمان في كاي الواشي ألا يمس رأسها للسوء في ولكم بذيك بكنت بقى ما أنا ذاك بركنت هات بوسوسو بذاك جارة كنت بقى ولا تستظل بشوك ba kuma za ta inuwantu ta shiga ƙarƙashin wata bishiya ta samu inuwa ba hatta ta ba su sai ka ganka faraqqalaha sai shi ayyatun tausayin da ya kama shi shine ma'ana raqqalaha zuciyarsa ta siririnta ta zama cewa tausayi ya lullube ta fa qala lahu umar sai umar yace mishi ya ayyash kai ashi innahu wallahi na yanke da Allah in yuriduka al-qawma al-qawmu in yuriduka al-qawmu illa liyaftinuka dinika fahdharhu wallahi mutanen nan tun da Abu Jahl yace mutanen nan ba abin da suke so illa su fitine ka a addinin ka ka kiyaye su addin ka yanzu da maganar ta su fa wallahi law aza ummaka al-umman lam tashafa wallahi da kwakwata ta mukan wannan taka da ta sa kun gaga da kanta ta kyale ku karbu da su walau qad ishtadda alaiha harru makkata la saballa kuma da zafin maka yayi tsanani a kanta na tabbata sai ta shiga inuwa ta kyale ku ƙarya take maka fa aba ayyash sai ayyash da yake wannan magana illa al-khuruj ma'a eh take yake yadda da maganar Umar yake shi zai fita tare da waɗannan mutane da su li yabarra qasama ummihi domin ya warware rantsuwar da uwarsa ta yi ba ya san uwarsa ya zama cewa wani abu na rantsuwa ya hau kansa fa kana lahu umar sai umar yace dashi amma in kadfa to in ne har sai ka aikata haka in man kadfa anta ma fa'alta za ka aikata abin da za ka aikata din nan wa kun na qati hadhihi liƙe wannan taguwa tafi da ita fa innaha naqatun najibatun zalulun domin kuwa taguwa sai wanda take mai kyau ma'ana mai kyakkyawan hali shine najiba zalulun mai jawuwa mai sauƙin jawuwa kusa a dabbobi akwai mai sauƙin jawuwa akwai kuma mai saurin kai yawa to ita wannan zalulu mai saukin yawuwa ce shi ne ma'anar zalulu falzam zahara ka hauta ka lalunci bayan da ma'ana ka hauta ka yi kai amfani da ita fa in arada min alqawmi raibun in ka ga wani abu na wani abun rashin nutsuwa daga wajen waɗannan mutanen naka fanju alaika to kai ka hauta ka ji rabu ka rabu da su kuma ma'ana ba shi dabara cewa in suna kan hanya ko suka yi kokarin su kashe shi ko wani abu to ya gudu ga wannan in sha Allah dabbar za ta yi maka amfani fa kharaja alaiha ma akuba sai ya bi su ya bi Abu Jahl kenan ko da Al-Harith yan uwan su shi shine Aliya hatta idza kanu bi ba'd al-tariqi hatta da suka kama hanya qala lahu Abu Jahl sai Abu Jahl ya ce shi ya ibn ummi ya dan uwana wallahi laqad laqad sarnabat ba'iri hada wato wannan laƙumi da nake hawa ya yi mun zani ya yi mun tsauri ma'ana ya ƙi damuwa haka na to ibu ne ala na fati ka hari ba za ka dora ni akan wannan shaguwar ta ka ba in hau ma'ana ka ba ni in hau kada sai yace bala fa anaka wa anaka sai ya sauka in an ce anaka irahu wato ya tuku yadda raƙuminka in ka raƙumi in za a sauka da kansa ba durowa yake ba inda dogo ne ba kamar da jaki ne kawai mutum ya sauko da sauki ba sai an yi masa dabara a taɓa wani a jikinsa sai ya sauka sai ya dunkushe in ya dunkushe dunkushe wannan nasa sai ake ce ma a alaƙa ma'ana a sa shi ya dunkushe sai ya sa raƙumin ya dunkusa wa alaƙa sai su ma suka sauka da nasu ma'ana suka dunkusar da nasu raƙumin kowa ya awwala alaiha dan ya dawo kan wannan ta'ayya ce ki Abu Jahl to sun fi kama ta ba falan masawu bil ardi yayin da kowa ya san yake kasa ma'ana kowa yake kan kafarsa ga kuma kuma da ban a adau alaihi sai suka kai masa hai fa awsaqahu wa rabatahu suka kaka masa suka daddaure wasu da kuma rabu ma'ana su daya suka daddaure shi sun ma dakhala bihi makkata naharan suka biya shi haka har suka shiga da shi makka ido na ganin ido muwaffaqan yana daure ku ga cikin mutum wanda ko uwar su ɗaya kuma uwar su ɗaya kai ma kamar da dai abin nan lafazin ya nuna anan cewa duka su uku nan uwa ɗaya ta haife su amma duk da haka saboda kiyayya ta addini suka yi masa wannan bayan yaudara kuma sannan aka daure shi aka ja shi zuwa cikin garin maka wa qala suka ce da shi يا أهل مكة أي فكتي لمتنا مكة يا قوم متنا مكة هذا فافعلوا بسفهائكم إن مؤمن وتنقوم وتقوم متهبي متاعي wannan abin da kuka gani to kowa daga cikin ku kuma ya kama dan uwan ya irin wannan abu sunna Abu Jahl ce eh kama fa Allah bi safihina hada kamar yadda muka aikata da wannan namu wawa kuma ku da wannan wawan naku to a kasa a cikin littafin ya ƙara da wani abu da la'alla daga baya ya riskar da shi yana cewa baqiya hishamun wa ayyadun fi qalbil kuffari da hisham da ayyash haka suka zauna a dauri a wurin kafirai suka tsare su ai mun san hisham da mu kana cikin ko shine na uku da aka yi alƙawari da Umar da ayyash ko da kuma hisham to shi hisham da ma mai duba shi ko wannan har ya je Madina suka je Madina suka tafi في أي الكفار حتى إذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لوك في من قال صلى الله عليه وسلم هجرة قال يوما هل وكان عليك سوى من لي بعياش وهشام وانين ذكي سيروا من يتيتوا من عياش بهشام وانين ذكي زوا يكون دنبالا يداو من عياش بهشام يبتلي سبب عنه وتولى الدوري كافر فقال الوليد بن الوليد الوليد بن الوليد يجي انا لك يا رسول الله بهما جاني نيزا جي ان داود فقدم الوليد مكة مستخفيا في والوليد يزو مكة أبوي wala amra'atan ya haɗu da wata mata ta'milu ihi ma ta'aman wanda take daukar abinci da kai musu su waɗannan biyu da hijab da ayya ko yau sai haɗu da matar da take zuwa ta kai musu abinci faka bi a hafe ya bita hatta arafa mawdi'ahuma har ya san inda aka ɗaure su aka ɗaure su wa kana mahbusaini suna nan a lokacin da ma sun zama a daure suke fi baitin la sufa lahu a wani gida wanda ba shi da marufi kango ba rufi gaba ɗaya aka zo aka sa su kuma ma'ana kun ce a cikin na duk zafin nan na ranar maka haka rana take fitowa a kan su tunda a daure suke da har ta faɗi suna cikin wannan zafi falan ma amsa yayin da yammaci yayi gari yayi dan rana ta faɗi tasawwaran jidara sai ya haura katanga shi ne ma tasawwaran jidara haka ake faɗi da larabci sai ya haura katanga wa qata'a qalbahuma ya yayyanke kaidin da aka samu su da kafar su da hannun da ko ina da ya warware su wa hamalahuma ala ba'irihi ya dauke kan yaqumunsa hatta qadima al-madina ta hayyazu da su madina kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da uwantaka ya uwantaka ta jini ta bata ya uwantaka ta addini ta gyara ko yace wa kana qudum umara al-madinata kuma da mazuwan umar madina fi ishirin min sahabati yana tare da wasu mutum ashirin daga cikin sahabbai wato tare bayan wanda alƙawarin da suke sun haɗu kuma wato tare da wasu mutum ashirin suka hijira Allahu anhum ajma'in wannan hijiran Umar kenan radiyallahu anhu da shi da wasu yace hadihi salatatu namadija wannan misalai kenan guda uku lima kana al-mushrikuna yaf'alunahu da abinda mushrikai suka kasance suna aikata liman yuridu al-hijra daga duk mutumin da yake nufin hijira idan amilu idan alima ne kadin suka san haka walakin ala rabbu dalika amma duk da haka خرج الناس أرسالا حكم كان يسلم تنزل سكر يتفشى وتو جماعة جماعة شين أرسالا يتبع بعضهم بعضا وانا سنة هو وانا وانا تفشى أكو أكو أكو أكو لير لير بوم بوم حكا أكا يتفشى أبوي أنا تفيا فينا أنا بل مكة kuma wannan ba tafiyar da ake yi babu mutumin da zai dauki gidansa gaba daya ko kayan gidansa gaba daya wanda ƴaƴan da matan haka ya mutu a can shi din ya samu ya tsira wanda ya samu tafiya da matan ya tafi da ƴaƴa a wannan nisan tafiyar kiro fita na mutu ambata wani ɗari biyar da shekarun nan a yanzu dai ɗari hudu da sittin kilomita daga makka zuwa madina kuma lokacin nan ba mota wani kuma ba shi da asara kuma da zai so wani a kafa ya taho da shi da ƴaƴan nasa ko mai ko jariri ne haka za a taho da shi da zafin rana zafin ranar nan wanda sai idan an baka labarin irin ai kwanaki muna magana irin wannan zafin ranar wani malami har yana ba da labarin zafin ranar maka wata rana yana cewa yana zaune sai ya hango wani mutumi ya fita daga masjidil haram masallacin nan ka'aba zai sa takalmin ka sai ne mu takalmin ya fari ne balarabe shi ma ya zo uba da ya nemi takalmin sa ya rasa bai dauki kan takalmin ba kuma anan inda aka sami takalma aka tilifar an watsar da su da goge ko malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta in an kun baka ga naka baka sa irin waɗannan to saboda shakudin jama'ar yawansa ya yi yawa kada mutum ya fito to sai ya ce bari ya tsallaka titi ya sayo takalmi yana taka kwanta ya ce wallahi yana hanguwa mutumin nan za a fi ranar da ake nufi ya kai ilimin digiri ya kai wajen hamsin da wani abu ya ce a lokacin kafarsa ta ɗaye da ma sai ta kafarsa ya kwashe ya ce ya ga fata ya bari a wuri wannan zafi ne ba kona shi ake ba wanda da ya je haji ko umar a cikin ku daga cikin a irin lokacin bin ya tsanani zai san yadda wurin yake to irin wannan yanayin ba mutane su fita su tafi madina kilomita ɗari hudu da sittin ko da wani abu a ce a tafi kuma a ƙafa ko ma a kan dabbar mai dabbar tana shan wuya mutum yana shan wahala ba ko ina za a samu ruwa ba tafiyar da za ta kai maka kwanaki a tsorace ana kokari a bi ka a dawo da kai a kashe ka a wannan yanayin ko waɗannan bayan Allah suka yi hijira suka bar wato abin da suke da shi a Makka suka koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wanda zai wannan ba zai yi a ce munafiki ba ina fatan fahimce da abu to Allah a banda wannan sai ke cewa yawa لكن ولكن على رغم ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا suna bin sashen suna bin sashe yace wa ba da shaharai ne wa bi du'ati ayyamin bayan wata biyu da wasu kwanaki min ayyamin bai'atil aqabati al-kubra wato daga lokacin da aka yi wato bai'atil aqaba babban nan din ba mu manta ta bari hannu ko yace to bayan wata biyu da wannan bai'a din da aka yi to baya لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي a lokacin nan daga wata biyu daga lokacin da aka yi bai'atul aqaba a lokacin da aka fara hijira ko haka a hankali a hankali to daga wata biyu ɗan kwanaki sai da zama duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira daga Makka sun tafi Madina ba kowa da ya rage a Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar sai kuma Aliyu radiyallahu anhu aqama sun tsaya ne ba su tafi ba bi amhi da umarninsa shi yace musu su saurara lahuma a bi amrihi lahuma saboda umarnin da ya ba su cewa su saurara wa illa man ihbatahu man ihbatahu mushrikuna karhan sai kuma waɗanda mushrikai suka tsare su suka hana su tafiya amma duk wanda yake da damar ya fita da kansa ya tafi to babu wanda ya rage sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sai علي رضي الله عنهما وقد أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه النبي صلى الله عليه وسلم رجايا كن أكاينسا لأن هجرة ينتظر متى يؤمر بالخروج كنا سولالا كوي لوكة لباء باش أمرنيتك في تجلم أمرنيتي sauran sahabbai ya ba su umarnin su su tafi shi kuwa sai Allah ya ba su umarni sannan ya fita daga Makka وأعد أبو بكر جهازه أبو بكر فيما كنت خاينت ينجلا وتولى لوكتي آه ولا عذاب المعاجل آه سيد البخاري يبين لنا آه البخاري يروي حديثي حسن البغوي شيخ السنة يا أمتا جدا من بكاوبة لوكتي لا عائشة تنا بعد الأباري شو علم جلاء هجرة da mata saba gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa gidansu sai ban karanta a kwanaki ko tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a kullum rana yana zuwa gidansu sau biyu zai zo da safe zai zo da marice saboda tsananin abotar da take tsakaninsa da abubakar radiyallahu anhu so take waɗannan sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo manna'an mun ce muqanna'an shine mutum ya sa mayafi ko hirami din nan ya lullube kansa ya lalle ba zai gano wane ne shi ba yawa to haka ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan Abu Bakar to a lokacin nan yana ganin ka sai ke ce akhrij man indaka yace ka kori duk wanda yake wurin ka sai an ba kowa da ni sai iyali na ba kowa shi ne sai ya shigo sai yake ce maka an ba ni umarni in fita ma'ana tafiya ta zo za a fita daga maka shi ne abubakar yake tambayar ta yake cewa as-suhba bi abi wa ummi بأبي وأمي sai zalle lalle ya rasulullah tare da ni za ka tafi uba uwata da uba na fanta gare ka wani haka suka samu magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce da uwata da uba na fanta gare ka ma'ana komai zan yi domin ka amma lalle mu tafi tare da ku sai ce na'am kun ga a shi kenan abubakar radiyallahu anhu shine ya nemi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su fita tare mun fahimci wannan mutum yau tsakani a wadanda suke so su soki Abubakar radiyallahu anhu su ci masa mutunci da zagi da kuma cewa suke wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barci ne a bayan ya tafi da shi saboda wai tsoron makirci ka kada ya riga shi zuwa Madina ya fata masa lamar haka yake abu mai tafanci ana tsoron wai Abubakar saboda ma kirkin sa baya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki ne shi shi yasa ya zauna a baya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi bai sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya hana shi tafiya don saboda tsoron kada ya riga shi maka ya bata masa jama'a alhali a maka bai bata masa jama'a ko yau da mai wannan halin ne da an ji cewa shin a maka ya bata jama'a to da yake su waɗanda mutane aslan addinin musulunci suke so su musa duk inda za a sami wata kofa da za a soki waɗanda suka kawo mana wannan addinin to ba ka wasa da ita shi kallon ake faɗakar da mutane a kiyaye irin wannan harka mutum ya zauna ya karatu ya fahimci menene addinin musulunci ne musulunci ne da Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka gudanar da shi kuma yana nan a bayyane amma mutum ya zauna bai karatu to zai zauna a ta wasa da hankalinsa da ƙarya da kuma abubuwan da yake duk ma mai hankali dai ya karanta ya san abin ba haka bane mutanen da suka bar dukiyar su kullum muna faɗa mutumin da ya bar dukiyar sa ya bar ƴaƴan ya bar komai nasa ya tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku duba za mu zo mu ji yadda aka yi hijira din yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan suka fita suna tafiya da yadda annabi ya zauna jira a makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me ya gudana me abubakar yake yi na kwaɗayin kada a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsoron a jayuwar ka kare shi kenan sakon ya kare gaba daya za mu zo mu insha Allah wanda zai nuna mana kariyar waɗancan maganganu wanda babu ma alheri a faɗe su amma dai kan cewa saboda ka san cewa masu irin wannan da'awa makiya addinin musulunci ne kuma ga manufofin su amma ana koyewa ana fakewa da san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya a sai ki kawo rawal bukhari an aisha bukhari ya mutu daga aisha radiyallahu anha qalat tatu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسلمين إني أريد دار هجرتكم ni an nuna min gidan hijirarku ma'ana garin da za ku hijira ku koma zuwa gare shi za ta naqdin baina labatain wato wuri ne me dabinai tsakanin kasar laba laba abin da ake nufi da laba shine kasa wadda take mai duwatsu bakake shine ake ce laba har a tura abin geography aka ce kiranta laba amma su da v su kira l a v a yau to a larabce ma haka take laba da babu shi ake ce ma alhaba shi ne fassara shi cewa wa kuma alharra ta ne dama a madina ko waɗannan wurare guda biyu manya da ƙasa ce in ka je wurin mun je ziyara mun gani ko ziyara ko yawo ka ga da wurin yake daga yammacin kudancin madina mafin nan gabashin gabashin kudancin madina akwai ɗaya daga irin waɗannan laba ɗin lama ne madina ce tana da wannan abubuwa da yawa har wajen su is wajen yambo akwai irin waɗannan abubuwa ƙasa ce za a gani amma ba rairayi ba ne tunda dama mutumin da ya saba da ƙasar rairayi to in ya zo dole ya zama wannan wurin ya lura da shi ya fahimci da yake to wuri ne gaba ɗaya za ga duwatsu manya-manya haka kuma baƙaƙe irin wasu suna fatar cewa sakamakon a baya kan an taɓa yin abin nan abin da ake cewa burkan da larabci shine burkan mun san bauta ba kasa can dutse da kan kasa zai zai hudu da wuta sai kuma yayi ambaliya sai ya zama wuta ta fito sai ta kona area gaba daya suna fata cewa an taɓa yin irin waɗannan abubuwan a baya can can tarihi wato kadim tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasar ta zama da wannan irin yanayi din a takaice dai shi ne ake nufi da laba to abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa shine na ga garin da aka ce za ku je ku hijira inda ku je ku zauna nan ne garin hijirar ku gari ne mai dabinai kuma garin yana tsakanin labatai wato kasa irin wannan guda biyu mun fahimci abu yau akwai laba ya nan akwai kuma laba ɗaya a bayan uku to wannan urci kuma garin yana tsakanin daga farkon madina in ka taho daga makka da kuma bayan uhudu wanda yake kan abin nan gaba ne shi kuma akwai wata laba ɗin shi sa ake ce mabaina labatai yace fa hajara man hajara qibal al madinati sai wanda suka yi hijira suka yi hijira daga cikin suka tinkari madina shine qibal al madinati yana ga musu wannan suka fahimci a cikin madina ake nufi yau gari ne mai dabinai tsakanin lafafi wa raja'a amatu man kana hajara bi ardi habasha ila al madinati ai ba mu manta ba cewa akwai da suka hijira zuwa habasha ko yau Ethiopia to lokacin da labarin cewa an tashi da an yi hijira zuwa madina to su ma kai suka bar ethiopia suka tafi madina wata jahaza abubakar ya ci ba da madina shi abubakar shi ma ya kinsa mutane yana shirin tafiya madina فقال له رسول الله فيما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على رسلك صلى الله عليه وسلم لبعض الفرقو كنا كافر زخرا في النبي عمر سلم يأتي على رسلك صلى الله عليه وسلم فإني أرجو أن يؤذن لي يجينا فاتا إلى ثارا a ba da umarni ne sai mu tafi tare kuma tun a can ma abin da abubakar ya fahimci alif sallallahu alaihi wasallam yana tafi tare sannan kuma shi ma lokacin da alif sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi tun abubakar ya tambaye shi to lallai tare za mu tafi tare za mu tafi kun ga wannan man kaba ce babba daraja ce babba wanda babu wani dan adam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya same ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi mutum yace kai ne za mu tafi tare da shi kuma har ai nafsi a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace id yaqulu li sahibi yayin da yake cewa sahibinsa abokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a zaban masa aboki ba yadda za a yi Allah maɗaukaki ya zafar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta ba da da wanda ya fi kowa so a duniya wai ya zafar masa munafiki a lugungume macuci ya zama shine abokinsa da shi zai hijira wannan bai hankali ba zai faɗi shi me san manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan ba yau kuma akwai tuhuma da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake tsammani wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi macuta ne munafikai ne ba sa son sa to babu wanda ya zaga irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutum yana zaune da mutane shekara da shekaru shekara ashirin da uku ko wannan farkon ma wahayi kenan ko su ke shekara goma sha uku farkon wa zuwa lokacin da zai hijira ya tashi da su su fita tare a dawo tare a ci abinci tare wannan ya zo gidan wannan amma wanda ya taba fahimta a fuskar sa cewa wannan munafiki ne sai in kai ne mai wannan aka ce halinka haka yake kowa ba zai yi mu'amala da kai ba za a ce kai wawa ne ko ba waye a cikin ku zai wata guda yana da aboki kullum majalisar su tare tare za a ci amma bai fahimci komai abu mutumin nan ba shi ba bai taba faɗa da bakin sa cewa waɗannan mutanen mu na kai ne sai wani ne daga baya bayan sun rasu daga baya san sai wani zai rubuta maka ya ce maka ai waɗannan munafikai ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shi ba bai taba gaya maka inda haka ne abu an tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin fahimta da rashin wayo ko ba tuhumi shi tunani za ka ne hankali ko ba ka da karatu za ka masa tunani cewa lamarin nan ba haka kawai yake ba akwai wata manufa masu faɗin waɗannan maganganu ba kowa suke tuhuma ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyashe mu to shine sai ke cewa فقال له أبو بكر في أبو بكر يكتري وهل ترجو ذلك بأبي أنت shi kana karan haka lalle za a yi maka wahayi a baka umarnin cewa ka fita qala na abiki i fa habaka Abu Bakr nafsahu sai Abu Bakr ya tsare kansa ala rasulillah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za shi da ya yi tun da ga sunan fari zai tafi mun ga yawa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurara wai malar kan manzon Allah matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin Abu Bakar da wannan mutum zai fahimci cewa wai annabi yayi haka ne domin ya tsare shi kada ya ba ta mutum in iya dan ka fake Allah ya kyauta sai sai ya ya sai sai da shi li yasabahu dan ya zama ya abokance shi sun tafi tare wa ala faraha al-ara'ilatayn yace yadda wasu dabbobi guda biyu da irai ne ake nufi da ara'ilatayn abun hawa guda biyu dabbobi da za su hau kana ta inda wanda suke tare da shi shi abubakar kenan kuma da misali a ibn hajar ya fassara alafa yace ai abubakar abubakar ne ya siyar da wanda ala shine ciyawar dabba abincin dabba da ake ba ma ya siyar da su warqa su a asam asam ne ne ya samu kofa ta ko kuskure asam shine gira asam shine itaciya wata itaciya ce kamar magariya tana da tsokayoyi ke ce wa huwa ya fassara kuma ce alqabatu ibn adam ce wannan idrani baya cikin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin wato tafsiri ne na maganar wannan wato ganye din abin da suke da alqabat suke cewa a larabci shine ganyen da aka kado shi dan a baiwa dabba a samu bishiya a ɗauki itace ko wani sanda ana dukan ganyen yana zubowa to ganyen da ya zubo kasa a tattara shi a bai wa dabba sai ake ma alkabar a larabci sunan da kenan yau mu a hausa sun iya cewa ganyen ado kadai ko ne a kila ne ba mu sani ba za a ɗan rasa ba ko waɗanda suka ta hausa su su san mutum mu hausa da cewa babu ya Allah kai to amma da kike dai ganyen da aka kado za a je wa dabba kamar ka san ko akwai dabba a bishiyar da ba mai karfi ba ke wata girki za a ko amma karfi sai dai a doke ta a sa ita a ta kadawa kun san inda babu ita kenan wani da to me sai an sa abu wani abu an dako ana zancen sahara ne inda bishiyoyin ba yawa ke ba yau to sai a daki wannan bishiyar sai ganyen ta ya zubo kasa to sai a tara shi har wasu ma sukan bar shi ya bushe idan ya bushe sai a nika shi in an a daka shi a nika in ya nika aka nika ya zama gari to ana haɗa shi kuma da da ik wato gari na sha'ir na alkama sai a tamuta shi shi ne sai a rika bawa wato dabba domin yana ƙara masa ƙarfi ina ga akwai wani abu da ake a nan ko na dawaki da ake lukabin dindin kula da kamar loma ko yau da da kuka yau to irin wannan ana ce masa shi ma alkabar amma asalin kamar sun shi ne ganyen da yake zubowa ba su shi to a da shi abu maka rabi Allah ba anhu ya ce sai da yayi wata hudu shine arba'at ashhurin yana ciyar da waɗannan dabbobin irin wannan kamar an tara ganyen yana ba su suna idan kirin za a hijira tare da su ma'ana yana yana yana sa ran cewa za su hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya hau wato labuni daya daga cikin waɗannan lafi wannan malamai suka ce an fahimci daga fadin arba'at ashhurin din nan ai da ya ce mana daga bai'atul aqaba alfa ko zuwa wata biyu da yan kai babu wanda ya rage a madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Ali ko yau wannan hadisin kunna kenan abin da suka ibn Hajar yake cewa abin da ake nufi a nan wata hudu tun daga bai'atul aqaba al-ula wato bai'a ta farko da aka yi kafin kai bai'atul aqaba al-kubra inda ta karshe da wata biyu da zuwa lokacin da da kuma bayan ta shine zai baka wata hudu to sai ne wannan wata hudu yana waɗannan dabbobi don shirin wato hijira a shi tun daga lokacin akwai wannan tunanin a zuciyar abubakar radiyallahu anhu a na magana hijira ne to abin da zai zo gaba shine fi darin nadwati barlaman quraish haka ya kira an wato a darin nadwa wurin da mutanen maka ke haɗuwa su yi mitin a yi yarjejeniya a haɗu me za a aikata shine kira shi barlaman na quraishawa musamman da mata wajen parliament yawa larabcin dama daga parliament ne aka baka barlamanu kurai matattarar ko majalisar kurai tawa inda suke zama su tattauna a lamura da suka dame su yace walam ma ra'a al-mushrikuna yayin da mushrikai suka ga anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad tajahhadu wa kharaju cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun fita wa hamalu wa qaqu zarari wal atfala wal amwala ila al-aws wal khazraj kuma sun ɗauki sun kuma kora wato ‘ya'ya da dabbobi da dukiyoyinsu ilal auki wal khazara sunan ce zarari an bi yara ƙanana wal afhal da kuma bi yara wal amwal da dukiyoyi da kuma abin da suka mallaka na bayi dukan su sun kora su ilal auki wal khazara zuwa kabilar auki wal khazara أصابتهم الكآبة والحزن ألوك في المرء a lokacin nan fa sai damuwa da bakin ciki ya shafi ya damu ya shafi ya tsoro ya samu mutanen maka wa sawarahum qalaqu haka nan ne in rayuwa da damuwa qalaq shine wani abu ya rika damu ka a zuciya shi ma sawarahum ya dame su wal hammu da dai kunci da damuwa har yanzu in ce hammu shine da zai dame ka na abin da muke cewa damuwa a hausance shine hammu hammu shine bakin ciki yau duk ma'anar su kenan بشكل لم يسبق له مثيل wato damuwa ta dame su kwarai da gaske da bakin ciki saboda abin da suka gani inda irin abin da bai taba wato gabata ba ba su taba samun ban ciki da damuwa da tashin hankali irin yadda suka ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna fita da dukiyoyin su da ƴaƴan su da bayan su da dabbobin su ba suna komawa ga al-aus wal kabra zuwa zuwa madina faqad tajassada amamahu khatarun haqiqiyyun azim lalle ga wani hatsari lakar wato tabbas wanda ba ko gudu a cikin ka hatsari ne na gaske kuma babba ta jassada amama ku ya tsaya gaban su shine ta jassada ma'ana ga shi mun ya an an fahimce shi ba shi da wata makawa lalle shi a fara yuhaddidu kiyanahu ya dora wato yana yi wa yana yi musu barazana kiyan annabi zamantakewa su gaba ɗaya da al'ummar su ma'ana wannan abun yanewa al'ummar su da zaman taron su gaba ɗaya wato barazana wannan kiyan din kuma alwazani na bautar Allah ko liktifati da kiyanin su kuma tattalin arziki domin idan mutum kuna zaune da shi a kuna jagorar kun dame shi ya zo da wani abu wanda zai iya girgiza zamantakewar ku ko ga ya kama hanya yana fita gaba ɗaya da dukiyarsa da ƴaƴansa da komai me zai shiga zuciyarku ai za ku tunanin cewa zai iya samu ƙarfi ya kafa gwamnati a wani sannan kuma zai zo ya dame ku wani shi ne abin da ya sa musu bakin ciki da damuwa din a zamantakewa ku ta bautar gunki zamantakewa ku ta sallan- ta tattalin arziki duka sun ga akwai wata barazana gare ta yace fa kad kanu ya'lamuna sun kasance suna sane ma fi shakhsiyyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna sane da abin da ke cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shakhsiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ghayati quwwati ta'thir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne wanda yake yana da matukar karfin tasiri akan mutane in dai zaka bashi zai wa jama'a magana zai musu bayani zai karanta alqur'ani nan to zai tasiri kanku kuma yanzu nan zai hada kan al'umma mun bai sanin yawa saboda mutum ne da kyakkyawan nufi ma'a kamalin iyadati wal irshad tare da kamala wajen jagoranci da shiryar da mutane wa ma fi ashabihi ga kuma Allah ya ba shi wasu sahabbai da ya zaɓar masa su masu al'azima masu suna da ƙarfin ƙuduri da kimiyya mai ƙarfi wani istiqama da tsayuwa akan hanya wal fida fi sabilihi da kuma ba da komai da suka mallaka ya zama fansa domin taimakawa hanyar sa duk abin da suka mallaka za su iya rabuwa da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna lafiya duk abin da suka mallaka za su iya rabuwa da shi domin kar a taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lafiya ثم ما في قبائل الأوس والخزرج sun kuma san abin da ke tare da qabilar al-aus wal khazraj min al-quwwah man'a na karfi duk abin da suka ce zafi domin samari ne mun karanta a baya cewa samari ne tsofin su an kashe da yawa daga cikin su a yaƙe yaƙen ba sa da da ke tsakanin don haka samari ne wanda kawai yan takife duk abin da zai zo musu za su iya rabuwa da shi wato suke da shi ke na mallaka za su iya rabuwa da shi domin su zauna da addinin su da farko wa ma fi qala ihatayn qabilatayn sun kuma san abin da ke cikin wato masu hankali na waɗannan ƙabilu guda biyu al-aus wal khazraj sun san abin da yake tare da su min awaqit as-silm wa sala na jin wato zaman lafiya da kuma gyara yanzu abin da suke sha'awa shine a zauna lafiya kuma a gyara wa tada'i ila nazbil ahqadi kuma suna kira junansu cewa ayi watsi da gaba da take tsakanin su da al-aus wal khazraj yaƙe-yaƙe da suke duk waɗannan manyan mutane na al'ausu da kazar abin da suke so yanzu a zamanin yanzu a wancan lokaci shine ya zama cewa an kawo da duk wata gaba a zauna lafiya a yi jawo a kawo gyara tsakanin kowa na san ɗan'uwarsa yace wala siyama ba'da an zaqu mararat al-urud al-ahliyyah musamman ma kuwa bayan sun ɗanɗana ɗafin ya ƙasa ta tsakanin su tsilata a awamin min al-jahl wato shekara da shekaru na zamani kama kanu ya arifuna haka nan su mutanen makka suna sane da cewa malin madinati min al-mawqi'i al-istirateji sun san irin wato wuri strategic wurin da madina take ciki ma'ana madina wuri ne strategy wajen yaki a wuri ne da ya dace a yi tsare-tsare a zauna a kafa gwamnati kuma akwai abin da zai iya bawa mutane kariya na ɗabi'ar wurin da yadda wato jama'a suna abu بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر إن أنقطن الجوبة لا وتحيا من تكافوان وتفكي بن جابر تيكو بن ريد سي سين البحر الأحمر وبن يمكن كما تمانيه يوم وجابر وانا تيكو من اليمن إلى سن اليمن هو شام إذا مهم ينا مكة ko yana yaman kuma yana so ya je sham me sham na karya ba in an ce sham ba siriya kawai ba da siriya da lebanon ko da palestine da jordan wani kasashen guda hudu ake ce ma sham yau sham din ba sunan kawai kasa ɗaya ba ce duk wani kasashen sham amma din an fi ya fi shahara a islamin ta na wato siriya kasancewa ita ce kasar da ta fi ƙarfi a cikin waɗannan wurare guda hudu ɗin yau to duk mutumin da zai taho daga yaman yaman a kudancin maka da haka idan mutum zai taho sham sai ya biyo sannan maka haka nan mutanen maka in za su ji zo sham dole ba su da wata hali kama gina mun fahimci wannan a ce zaman maslahar tattalin arzikin mutanen maka yana ina yana kan tun da ba su da inda su zo samu abin da za su ci a yi kasuwanci sai sham dole a ce sai an bi ina ta madina don haka a cikin zamu da Allah sallallahu alaihi ya fita tare da jama'ar da suka imani an samu wuri mai kyau irin wannan da da jadinai da itatuwa da wuri mai natsuwa da kwanciyar hankali su zo su zauna a wurin ko su bar barazana da tattalin arzikin mutanen maka da mutanen yaman haka ne to shi ne abin da ya dame su yawwa idan da ba su da wata hanya dole sai sun zo wucewa kuma su zuba gani yakin fau da aka yi a tarihin musulunci yakin badar ta taɓa wannan tattalin arzikin ne kamar da za mu zo yau a yanzu ne sai yake cewa wa qad kana ahlu makkah su kuma mutanen makka da mutanen sun kasance yutajiruna suna yin tijara suna kasuwanci suna fatauci ne ila sham بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا duk wani bincike mai kyau da wannan malami wanda a littafin tarihin bible ne ta samu wannan abu da saboda bincike na zamani yace irin maslaha ta tattalin arziki da ta kamuwa daga mutanen maka in sun yi wannan tafiya kowace shekara duk shekara in suka yi tafiyan nan da ayarinsu na kasuwanci akan yi ciniki kasuwanci da zai kai rubu miliyon dinar dinari dubu ɗari biyu da hamsin suna ce rubo miliyon kwata na miliyon kenan ko shi ne dubu ɗari biyu da hamsin maslahar abin ba dinari wancan zamani kenan wannan na za'ab na zinari sanawiyar duk shekara abin da ake kashewa mujmal a takaice abin da za a duba a gole abin da yake shiga ya fita na kasuwanci shine a samu wannan rubu miliyon a kwata miliyon kenan ko yace siwa ma kana li ahli ta'if wa ghayriha wannan fa banda mutanen ta'if da kuma sauran garuruwan da suke wannan area ba su da wata hanya sai ta wannan wuri ke sai ke cewa ma'lumun anna madara hadhihi tijara kana istiqrar al-amn fi tilka tariqi kuma kowa ya sani madara makomar wannan kasuwanci wannan fatauci yana kaiwa ne ya komo na fata tana da alaka akan istiqrarin amni zaman lafiya tabbatuwar zaman lafiya shi tilka tsariki a wannan hanyar tasu daga can zuwa maka daga maka baka in ba a samu zaman lafiya ba a wannan hanya to wannan kasuwanci ya tafi komai da kuma ya tafi to ashe akwai damuwa yawa to wannan kuma zai sa su tashi hankalin zai tashi cewa kar su bari a hijira in suka bari aka hijira to za a je a kafa gwamnati akan hanyar kasuwancin su kuma za a hana su zaman lafiya yace fala ya fa ma kana li quraitin min al-kafar a shi duk wanda ya fahimci wannan zai zama ba zai buya ba gare shi a cewa lallai hatsarin da ke cikin wannan tafiya da quraishawa albali wanda yake ba fi tamarkuzi da'awatul islamiyya fi yathrib idan dai har ya zama cewa wato da'awar musulunci ta tabbatu ta tsaya ta samu markaz a wato yathrib hadina wa mujabahati ahliha biddahu a shi kuma mutanen madina su tattara su kishiyance su ma'ana ya ce za su tare su شعور المشركون مشركون هكا suka ji bi tafaqum al-qatari suka ji girman wannan hadari tafaqum shi abu ya girma sai dai da kake tsammani sai wannan hadarin yayi tsanani alladhi kana yuqatilu ki wanda yake barazana da zamantakewa da zaman lafiyar su fa qamu yabhatuna an an yudahi wasa'il sai da suka fara tunani wacce hanya ce mafi nasara lidafi hada al-qadar dan su kure wannan hadarin da ke cin kawo su alladhi mab'athuhu al-wahid wanda makukuda abin da asalin fito da wannan hatsari kuma na daya wato guda daya wanda ba wani bamda shi shine ne huwa hamilu liwa'i da'wati al-islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam me rike wannan tutar wato wanda ke dauke da wannan tutar ta da'awar musulunci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine asalin wannan abu sun suka gama da shi duk magana kai kuma ji abu ma'ana fitar sauran ma ta tafi da sauki akan jagoran al'umma in shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ce an bashi yayi in ya tafi zai je ya kafa gwamnati a Madina in ya kafa gwamnati a Madina kuwa tashin hankali ya tabbata ga mutanen Qurayshawa saboda abincin su zai tsaya ba su da hanyar da za su samu abinci zai ta hanyar shan kuma sannan duk wata maslaha ta su za ta zama wato za ta kuce ina fata muna fahimtar abin yadda yake yauwa to shine sai ya kawo da suka yi wannan abu ban sani ba ko ina nan za mu tsaya domin in muka ci gaba sai mun kai ga harkar da aka tattauna abin da aka tattauna a wurin tara ina da gundum tsaya sai mu tashi kan wa fi yawmil khamis ran alhamis 26 ga watan safar aka yi taro aka yi mutum ne da za a yi a hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da insha Allah kuma nan zamu zo mu ji nan gaba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسال الله سبحانه وتعالى da gane tabbatar mana da alheri a rayuwar tamu da kara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu kuma ikon aiki da shi Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina Allah ya ba mu haɗin kai da son juna duk abin da zai warga zamana haɗin kanmu da zaman lafiyar mu muna roƙon Allah maɗaukaki ya kaɗe shi ko da shi duk wanda suke zama su kulla wani makirci don cutar addinin musulunci a ko'ina suke a duniya ko a cikin ƙasar mu muna roƙon Allah maɗaukaki ya hana musu zaman lafiya Allah ya tuta saɓani a tsakaninsu ya hana su haɗuwa akan cutar addinin musulunci da al'umma a kowane lokaci ya Allah muna roƙonka ka ba mu wannan tsarewa din muna roƙon Allah maɗaukaki kuma waɗannan fuskoki da ke gabana ya Allah muna roƙonka ya Allah ya Allah ka sa musu albarka ka tsare su daga dukkan wata fitina Allah ka biya musu bukatun su na alheri Allah ka sa musu albarka a ayyukan su da iyalansu Allah subhanahu ta'ala kuma ka tsara ba su abin da ke shine daidai na shiriya da kuma tsayawa akan sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin yan uwanmu kuma iyayenmu yana roƙon yana da yarinya mara lafiya Allah maɗaukaki ya baka lafiya ya Allah muna roƙonka ka bata lafiya ka bata lafiya ko da aka samu na karuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين